أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصلي kenan wato a cikin wato fasalin da wato fasalin da zai mana bayani kenan cikin wulakantawar duniya wa aka da ahalin lahi da kuma ruko da ahalin Allah lillahi dan Allah ma'al adabi tare da ladabi shi ne zai mana bayani a kai halin duniya wa mafi ha a ƙulu laha gaddaratun hiya tafi na bi adanasi لا تجتلز بي ذوي الضغيان واجتنبي آل التحاصاد والتذكر بأكواسي أهل الشكاوات لا تقرب ولا تدن واجرهم بعدا تقسى بسنداس بعد الكلائك وزرها ولا تاكفي ودلب إلهك واقصده لرمساسي إني نسأتك لا تقلب عليك بما يرضي الإله ولا ترضى بنؤاسي قلل كلاما ودع عنه محاورة أهل الجفا لا تخالدهم لإتباسي وفي مكان جلوس الشيخ لا تبعد ولا تنازع له في حال جلساسي شمر أكي واجتهد للسعي كن صابرا من حاله لا تكن في حال وسواس أهل السلاه وأهل الخير أهل التقى راور تبركهم شمر لتأساسي بالمصطفى المنتقى الأكوان سيدنا من الفئال وأقوال وتهماسي shi yake cewa halin duniya wa ma fiha a ƙulu laha gaddaratun hiya tati na bi adana su ya ce halin duniya kai sha'anin da lamarin fa ita fa duniya wannan halin ta wato sha'ani ce saboda hal akwai inda take zuwa ta korewa to amma sai illa ta zo a gaba to nan kuma illa ba ta zo ba halin duniya da haka ta zamo ta sha'ani wato ita duniya fa lamarin duniya wa mafi hada abin da ke cikinta a ƙulu laha abin da nake faɗa a gare ta gaddaratun ita mai yawan yaudara ce hiya ta ci na bi adana su domin ita tana zo mana da daududi ne kawai ta zo mana da daududi ne ita wannan duniya kawai ba abin da take zo mana da shi sai shi dan haka la tajalis shi yace kar ka zauna bi zau duguyani da ma'abuta wannan duguyani shishigi waje ta ni ahalin tahasir kuma ka nisanci ahalin hasara ka nisance su wa tazkir yace ka tunatar bi aqawasi da wannan kwaruruwa an gane baka haka na halbi na jam'i ne na qausu an gane ko baka ko qausun baka to bi aqawasi da bakukuwa haka eh yace ahalin shaqawati la taqrab kai ka kusanci ahalin shaqawa wato ahalin marasa arziki wala tadanu kar ka kusance su ma wa hajuruhum bu'udan ka nisance su nesa to ku sabi sun dace sai a sittar da kai da tufafin alhari ba'adur khala'iqi yace sashen halittu wa hazarha ka tsorace ta sashen ta sashen halittu to ka nisance ta ka tsorace ta kai ta ka tsantsan da ita wala taqil kar ka tsaya gare su wa dalub ila haka ka nemi ubangijinka kawai wa kasurhu ka nufe shi liramta su har zuwa ga kabarinka yace ni nasahatuka ni ina maka nasiha la takalif kar ka saba alayka bima yurdir ilaha na hore ka karki abin da zai yardar da ubangijinka wala turda binu asu kar ka yarda da abin da zai zama maka gangadi dan duk abin da ba Allah ba to gangadi ne shi kuma Allah la takuzuhu nawmun la takuzuhu sunatun wala nawmun ko yawa to haka Allah yake kallil kalamu yace ka karanta zantuttukanka wada anhu muhawaratan ka bar muhawara duk wata muhawara da wani mutum wanda zai tauye maka lokaci ka kyale wannan muhawara yace ahalul jafa ahalin wauta la tuqaliduhum kar kai cudanya da su li iqbasu da kunsanu kar kai wannan da su yace wa fi makani julusi sheki a bagiran da shehi ke zama la tab'ud kar ka nisanta da shi karka nisanta da bagiran da shehin take zama wala tunazi ilahu karka yi jayiya a gare shi fi hali jalsati a halin zaman naku karka yi wannan jayi shammir aki yace ka zage dan tsiya kai dan uwana waje tahid lisai ka yi kokari ga tafiya kun sabura wato ka zamo mai haƙuri min halihi a cikin halinsa la ta kun fi hali waswas kar ka zamo kar ka kasance daga cikin halin mai waswasi sai kullun cikin waswasi kake yace ahlus salahi ahalin gyara wa ahlul khair da ahalin alkhairi ahlul tuqa da ahalin tsoron Allah rawud tabarruka ka je ka nemi albarkarsu kowane lokaci shammir ka zage dambe da ta asa su da koyi kana mai koyi da su da duk abin da suka nufa kana yin koyi da su bil mustafa al muntaka yace haka nan bil mustafa da abin zabi al muntaka abin zabi da al akawani na kasantattu sayyidina shine shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace min al tiali kayi koyi da shi daga ayyukansa wa akawalin da zantuttuka gaba daya wata hamasi da abin da maka ce zaton an ce manzo Allah ya faɗe shi yace shi ma ka yi da shi kawai eh yace faslun fi ta'zimi wal i'tiqad al jami' fasali a cikin ta'azimi girmamawa da kuma kudurtawa da kudiri kyakkyawa kar ka ringa mummunan kudiri shi ake kira shi kuma da intiqad shi kuma yawa yace azimta adab li janbin shaykh muqtadiyan min alihi salliman taslam li ramsasi أهل التناقور للخلفاء واجتانبي تخالدا بجمول الهكد في الناس قد, قد ربما خابأوا الإكوان بالحيل إلى متابعة الشيطان مصاصي لازم لشيكيك دوما سلما أبدا كل الأواني تفز من خير رؤساسي أحسن لنفسك لا تغدب بسم الله بسم الله أحسن لنفسك لا تغضب ولا تحقد واذكر وجودك حسا دون أقياس قل عنده دررا حزن وقم أبدا ولا تراك سليما دون بأساس أبدا تراك مئيبا أصغر القدم وفاقدا رفعة في الناس للناس أكلس مرادك فيه واسأل الآمل كن ذاكرا كالسا في كل أنفاس أبدا إليه بزن الكير فيه تقف زم الكوائر واترك كل وسواس لا تقربا أعداء الدين أهل الجفا أهل الجدال لأهل الشر جلس جلساس ولا تسلم على أهل الهوى أبدا أهل التناكور للشيطان قراسي دوم الدوام ولا تردى بمنكرنا ليلا نهارا وكالف أهل إكساس خالد الزوازي كرم دوما تسر معهم أهل الجفاء أبدا أعرض بلا باس هذا أبن دي فرح kuma kalla barka da zuwa masha Allah ya himma alhamdulillah duk masha Allah an gode wa Allah masha Allah sanne sanne fa alhamdulillah san da zuwa masha Allah ana ta bismillah zo na dan gara mishi nan gurin bismillah bismillah bismillah alhamdulillah masha Allah ta ku amma haka akwai akwai dan gara haka gara ba ku ba ku haka ake ana karatu ne to bismillah nan sama bismillah bismillah ya Allah ka ai hakan ya yi masha Allah alhamdulillah alhamdulillah masha Allah sannin alhamdulillah bari mu dan ida to na'am yace azim yace ka girmama ta'addab ka yi ladabi lijan bi sheki ga janibin wato shehin da kake neman tarbiyya a gare sa kake neman son saduwa da Allah wanda kake son ka haɗu wato a da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta nurin da yake yi maka saboda duk shehin da kaga baya bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya misalta umarnin manzon Allah baya bin umarnin da Allah ya bada to nan ba shehi bane ba dan hauragiya ne kawai yace to idan ka je wajen irin wannan wato shin da zai nuna maka Allah subhanahu wataala to sai ka girmama ga janibinsa muqtadiyan kana mai koyi min ahalihi daga ahalinsa salliman taslam yace ka sallama taslam zaka kubuta liramta shi har zuwa ga kabarinta yace ahalut tanakul ahalin musu lil kulafa'i ga kalifofi wajin tanbi yace kan nisanci takhaluban bihim cudanyuwa da su lil hikki da mugun kudurikin nasu a cikin mutane ba a san kana mugun kuduri duk idan ka je wajen mutum ko ka haɗu da mutum to kar kai mugun kudiri a tare da shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa zannulil mu'min khair ko ku zaci alkhairi ga mu'mini to dan haka farko abin da dama su mutane sun kasa mutum biye ne kana kallon mutum akwai wanda yana kallon ka shi so yake ya ga yaya akwai wani aibi wajen ka dan ya je amfani da shi to wannan zuciyar shi ba ta da kyau akwai wanda shi kuma farkon abin da zai fara duba shine zai duba ya gani shin yaya alkhairi kawai yake so ya gani a tare da kai to wannan alamun zuciyar shi ne kyau ce duk wanda zai ringa zaton alkhairi yana so da ya dibe ka kawai alkhairi yake so ya gani to wannan zuciyar ka mai kyau ce an fahimta ko to shi yasa ala ayyi halan ake son wato ya zamo cewa mutum kana mai uzuri kowane lokaci in ma wannan kuskure kaga yayi to wannan imai uzuri kaka doke shi daga wannan kuskuren ka ce a to gaba ɗaya ma ai haka yake in kai haka nan baka yi daidai ba shi yasa zaka ji hadisin da muka karanta ɗazai na wato bir wato barru aba'ukum ko yace tabirrukum abana'akum ku yi biyayya ga iyayenku to sai ƴaƴayenku su yi muku biyayya su ma wa ifu anin nisa'i ta ifu nisa'ukum manzo Allah ya ce wato ku kame daga matan wasu su ma matan ku sai su kame eh matan ku sai su kame shine yace kuma wa man tunassila ilayhi falan yaqbal yace fala yaridu an hawli duk wanda aka bashi uzuri aka ce mishi kaman uzuri kaman akan kaza amma bai karbi uzurin ka ba manzo Allah ce to ba zai gangara a cikin tarki na ba da Allah ke cewa inna adina kalaka wasar fa salli li rabbika wanhar yace to ba za ka gangara akan tarki na ba abinda manzo Allah yace kenan to shi yasa yace wato duk mugun kudiri ka bar shi a cikin mutane yace qadarubba ma kada ul ichiwana yace da yawa yanzu ake yaudarar mutane ake yaudarar ɗan uwa bil da ɗan dubaru za ga ɗan dubaru da yawa yanzu shi wanda wani ma sai ga wani shi ma shi ya ya kafa ma kan shi shugunta sai je je samu irin katuwar alkibban nan an gane ko kawai sai kafa ma kan shi nan shehu ne shi kuma alkibba ba shine shehu ba eh ba ai saka ce bai shehu eh ba tunan ake gane mutum shehi ne ko ba shehi bane ba kai dai ka bari kawai lokacin da Allah zai kai ka da ko ka sanya da za ka sanyo ‘yan gajerun kaya ka sanya in Allah ya azata mukamin shehun nan sai ka bayyana dole ne ka bayyana ina ina wani shehi yana nan wanda ke wayan katsina za ga yadda yake ba da karatun ilimi yake ba da karatun ilimi amma za ga shi matashi ne amma kuma za ga shi inda da zai je da ‘yan ƙananan kayansa ƙananan kaya ne da shi shi ƙananan kaya ke sa idan ya taho da almajirai wajen shehi zai koma can baya ne zai tura almajiran gaba sai kuma baya koyi eh sai nuna shi ba ba kaman ma shi ba komai bane ba shehi ya ce farkon zuwan su sai shehi ke cewa to ina jagoran naku sai aka jaji aka ce ga ya can baya yace wancan shi ake kira da shehuwa ne yace i shi ne haka yace i yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace malam ka wuce wannan tunanin naka yanzu wannan tawadu'un naka dole yanzu dole wasu abubuwan sai ka fita ba zai yi ba saboda malami ne cikakke a katsina ya manta sunan shi a katsina yake a can sai ibrahim suke yi so ya aka yi yanzu karatu muke ku tafi gida karatu muke sarko abin da ku tafi gida na'am to shine yace da yan dubaru to duk wannan dubaran a daina yanzu ila mutabi'atin shaytan har zuwa ga bibiyar shaytan masasi wanda yake mai yawan shafar mutane yace lazim da shekika kalayi wato kayi lazumta ga malamin ka wato shi in ka lazumce ka ta dokar karatu kawai ka yin karatu ka daina irin ka je nan ka je nan ka je nan kamar irin wasu yanzu yanzu akwai wani yana nan da mahaifin shi ya damu ya shiga yanayi akan irin yadda ya kauce baya karatu baya komai a ƙarshe ma sai tara gashi in ya tara gashi din nan ya sanya labkecin wajen shehu a gaba shi nan na shehu ne da sauransu amma ya ke zauna ya karatu ya ji ƙarshe ma kawai sai ma ya daina sallah yayi hikimar da yayi malamin nan na je wajen maulidi wajen su a can wannan a can da maturu da ya ji jawabi yana da sauran su sai ji na burge shi yake sai kokari ya haɗa ni da shi da shi wannan yaron an gane ko na kaman ka yake shi ma haka misali yayi kokarin ya haɗa ni yace na fahimta ku tafiyar ku ta zawiya ku da za a yi ba irin ta yan zamanin nan bane ba matasan nan ta yan zamani masu kauce hanyar nan ba yace bari zan haɗa ka da waɗannan ya turo shi da ya zo nan da ya gani ba na irin irin wannan ko san girma ko wani abu dai haka dai da sauransu mana a ƙarshe ta shi to yanzu yana ta dan ance yake bi bai dai same yadda yake so ba ba nan nan da koma wajen mahaifin wallahi mahaifin kamar ne kuka haka yake kamar ne kuka to ka gani to abin abu ne sai a hankali abu ne mutum idan baka lazanci haka ba ka je nan ka je nan ka je nan ka je nan yanzu ne za a bata ka eh shi yasa dole mutum in ya san inda ake yin karatu dan Allah dan Annabi to ya tabbatar da nan ko ya tsaya a nan ko in yaron shi ne ya tabbatar da shi a wajen to yanzu dabaru sun yi yawa sosai sai dai Allah ya kiyaye mu yace ka lazumce shi dauman dawami salliman zaka sallama wato zaka kubuta abadan har abada kullun awani kowane lokaci tafuzu min khairi ru'sa'i sannan zaka rabota da fiyayyen shugabanci wato Allah zai sanya ka shugaba a gari wanda yake mai alkhairi mai fa'idantar da jama'a yace a hasin li nafsika yace ka kyautata li nafsika ga kanka la ta gadab karkarin ga fushi wala ta haƙir karkarin ga mugun kudiri wabkir wujudaka ka rasa kan samuwarka kwata-kwata ma kawai hissan a bayyane e duna a kayasu ba tare da dosano ba kuz indahu duraran yace ka rika a wajen shi lu'alu'ai hazzan na rabu wa kum abadan ka tashi har abada wala taraka saliman wai karka ga kanka kai wai kai lafiyayye ne yace karka ga kanka a haka duna ba a sati wai ba tare da wani aibi ba karka ce wai kai ba ka da wani aibi kai ai kai daidai kake kai ba ka da aibi yace karka ga wannan ka ringa ganin kanka kai ma kullum mai aibi ne wannan shine tawadu yace abada har abada taraka mu'iban ka ringa ganin kanka kai mai aibi ne asgar likidani kuma ka ringa ganin kai kai ne mafi karancin masu hidima kai baka da wata hidima a addini wa faqidan rif'atan kuma ka ringa ganin kai baka da wata daukaka in nasu a cikin mutane lin nasu ga mutane ba ka da wata ɗaukaka cikin mutane ga mutane wai kai ai kai ai maɗaukaki ne ga wasu mutanen ka daina ganin hakan yace akalis muradaka kawai ka tsarkake muradinka fihi a cikin sa was'al al'amal ka je ka ta aikata aiki kana bin abinda Allah ya faɗa wato abinda manzo Allah ya faɗa qaulan wa fi'lan wa amalan wa mata kuma rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda zaka yi kenan yace kun zakiran ka zamo zakiru wato mai ambatan Allah khalisan tsantsa fi kulli anfasi a cikin dukkan numfashinka domin an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ta'ala fi kulli ahwalihi manzo Allah yana ambaton Allah a cikin dukkan halolinsa a wannan hadisi ne aka dauka kace in kana da janaba ba zaka iya ambaton Allah kawai abin da dai ka taba takarda mai sunan Allah shine ba asu amma zaka iya ta ambaton Allah a haka shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a nan wato wannan a ƙarshen suratul nisa'i ko suratul nisa'i ma innal ladzina yadhkuruna Allah wato da yake nuna dai waɗanda suke abin ga waɗanda suke masu hankali inna fi kalqi samawati wal ardi waqtu lati al-layli wan nahari li'atil li'ulil lalbahi yace mi allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi kalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar ko kaga qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ambatan Allah suke su ambaci Allah tsaye su ambaci Allah kwanci su ambaci Allah a shingide duk a haka suke ambatan Allah inji Allah subhanahu wataala to amma yanzu malamai na zamani masu dabarce dabarce sun fito ma zikirin ma ne ma ake hana shi ka gani eh to shi yasa abun abu ne dole sai an tsaya an yi taka tsantsan akai sai an yi taka tsantsan akai to shine take ta ambatan Allah saboda ai shi ambatan Allah da shine ake samun natsuwar zuciya ala bi zikrillahi ta dama innal kulu Allah ya ce da zikirin Allah ne zuciya take samun nutsuwa inji Allah ya ce da zikirin Allah ne shi yasa ce fadkuruni azkurkum washkuruni wala tafkuruni ku ambace ni ma na ambace ku ku gode mana kar ku kafirce mana inji Allah to ambatan Allah shine ake samun wannan abin a cikin zuciya eh shi yasa ce fadkurullah ka zikirkum aba'akum aw shadda zikira kaga nan an saba larabawa ne idan aka gama aikin arfa sai su hau kan dutsen arfa sai su ringa cewa ni ne dan wani dan wani dan wani dan wani dan wani dan wani sai Allah ya ce a'a ku zo ku ambaci Allah ku daina ambatan sunayen iyayen nan naku ku ambaci Allah kamar da kuke ambatan iyayen ko ku fi ma ambatan iyayen to kaga ina ga wanda suke cewa a'a ba a daga murya ambaci Allah ai in babanka ne ba za ka mai haka ba to gashi wannan ayar sababin saukarta laraba ne suke hawa dutsen arfa suna cewa ni ne dan wani dan wani dan wani sai Allah ya ce a'a Allah za ku ambata haka ko fiye da haka eh shine fadkurullah ka zikrukum aba kuma aw shadda zikira na'am to shine yace a kalisan tsantsa kana ambatan Allah yace abadan ilaihi har abada zuwa gare shi bi zanna alkhairi ka ringa zatan alkhairi fihi a cikin shi ta kif ka tsaya a hakan zammil kawadira ka ragamce tunane tunananka wa taruk kullu waswasi ka bar duk wani waswasi yace la ta qariban a ada addini kar ka kusanci makiya addini ahalil jafa hakanan ahalin wuta kar ku kusance su ba a kusantar su duk wanda kaga yana kin wato hanyar zikiri ko wani abu saboda shi maki da ka kusance shi ne yanzu yanzu ne zai janye ka hakanan ahalin wato makiya addini da ka kusance su to yanzu ne sun janye ka hakanan duk wata aqida sabuwar aqida in dai ka kusance ta yanzu ne za ta janye ka saboda ni saboda su dama ahali ne na wauta na san akau daga tafarkin Allah da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to dan haka sai ya zama zuciya za ta taya fiyaki shi dan zai taya fiyaki dan haka sai sa firin jayi a kanka dan da nake ka zama kai ka kauce hanya an fahimta ko to shine yace ahalul jafa ahalin wauta ahalul jidali ahalin jayayya su ma ka daina bibiyar su ba a san mutunan da za ka karatu dan jayayya musamman yanzu wannan lokacin karatu ne kawai ake dan jayayya mutum ya je yi karatu dan ya zo zo mi jayayya da kai a gani wannan bai dace ba zo mi jayayya yanzu lokacin da shi ya man izini in je in fara gabatar da moji a can balma sai muka haɗu da wani muna haɗuwa da wani muna zaune ɗalibi ne shi ya daɗe ma yana karatu dan ni lokacin ma da ko sauka ta farko ban yi ba ko sauka ta farko ban yi ba lokacin ina tanan littattafai su bulugul maraminan biya karkaɗe su a lokacin biya karkaɗe karatukan nan nasu gaba ɗaya to shine sai na je da na je sai nake karatu haka da ya gani to sai yake ganin kamar na dan samu karatu haka a lokacin sai ya dauko littafi ya ce wannan littafi ya kamata ya dan ja dama dan haka dan jarabta ne ina sanar yake so yayi ai ka san sa akwai jarabta irin waɗannan ma san jayayya yawa akwai son su yi jarabta to shikenan sai ya dauko wani littafi sai ka dauko littafi na Sheikh Abdulrazak da yake magana akan zikiri da dariƙa da sauransu haka sai aka dauko sai ake magana akan inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a iya ganin shi a bayyane to kawai ya tsaya nan ana fara karatun ana zuwa gurin kawai ya tsaya nan gurin kawai sai rufe littafi ya ce to mala ina ake ganin manzon Allah ta yaya za a gan shi me ya hujja a ga manzon Allah a shaida ma kawai neman gurin jayi yake so gurin da yake tani na dan ya hujja hujja a gurin kawai sai tsaya a ga dan ce kai malam ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da mutum kai malam kawai an koro ka in ce to kai ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan baka gani mutum ne bai da miliyan ɗari sai wani ya zo ya ce mutum malam ni yanzu ina da miliyan ɗari fa kaga mamaki zai ce ta inkari sai ce kai malam ina ka samu an miliyan ɗari yanzu saboda mi saboda shi ba shi da ita to kai ma in baka da hasken da zaka ga manzo Allah dole kai inkarin mutum ba zai ka manzo Allah ba na farko hin ce mishi haka nace kuma ka manta da hadisan da manzo Allah yake cewa wa man ra'ani fi manami fa sayrani fil yaqzati fa inna shaytana la tamassalu bi duk wanda ya ganna a cikin mafarki to da sanin zai ganna a farki domin shaytan baya misali da ni sai ce ah to ai inda ake ganin manzon Allah ai ran tashi alkiyama nace al yaqaza yaqaza me fasarar yaqaza shi shine sai ce farkawa nace a lahira ake farkawa ko a duniya ake farkawa sai shi nace hika bana amsa duniya ake farkawa ko a lahira ake farkawa shi ma ya shiru ya ce ai dai tashin kiyama ne ake nufi na ce to tashin kiyama shine ba'as shine na tashi an fahimta ko za a tada mutane a ranar tashin alkiyama to shi ne yau mai kunin nasa kalfarashin mabsus na ba'as ne wanda za a tashi a tashi a tashi alkiyama amma ya tsaza ana nufin mutumin da ya bacci ya tashi a nan duniya ba lahira ake nufi ba shi yasa manzo Allah ya amfani da ya kaza ya amfani da kalmar ya kaza to anan gurin kuma sai dawo to ya ka yake salatul fati ka je yi jiya na to kaga jayayya kawai to shi yasa duk wannan irin wannan abu na karatu na jayayya da sauransu duk bai kamata ba to su yanzu karatun su kawai na jayayya ne jayayya za a yi a yi jayayya kaga lokacin da na zo nan sauna a can makaranta kenan makaranta shi ma na an ware karatu aka turo wasu su zo su dan dube ni akan karatun ilimi na suka zo suka ce malam muna so za mu karatun umdatul ahkam da kuma ahalari yaya ko kana karantar da su yan ce ka zo da shi sai ce to sai zo da umdatul ahkam sai ce to amma malam na zo da halil masail yan ce a wannan aina ma sauke shi sai ya canza ya ce malam to zan zo da bulugul marami yan ce to taho da shi sai zo da bulugul maramin da wancan da ya zo da na fara biya mashi karatun yan ce to ya ce wanda za a sa ta a sa hujjatul ahkam to tun daga bismillah sai da dan tsaya ina mashi jawabi iya bismillah sai na tsaya ina mai jawabi na awa daya wallahi malam daga nan ya rufe karatun kawai ya tashi ya ce ah ya ce to ya ce sauran fa ya ce ah malam da yake ana dan jira na ne ana dan jira ai daga nan ban ƙara ganin shi ba har inda yau take har inda yau take ban ƙara ganin shi ba ya zo ya karatu ban ƙara ganin shi ba dama ba dan Allah ya zo ba za a zo a gwada ni to sai yadda ake bayani ma akan bismillah kafin a shiga ciki shikenan malam sai tashi ta biyar to kwanan nan nan ma wani ya zo wanda ya gama wannan jami'a ya gama jami'a ka san karatun jami'a irin na aji ba irin wannan karatun bane sun tsallake ne a tsallake na tsallake na a tsallake na eh yau a sa wanda yake sun sai ji nayi wannan wannan sanarwa a cikin group akan cewa za a fara karatun sai da bukari sai zo he tambaye ni yake ce ma a anan karatun sai da bukari ba an ce in shi za a yi sai to ana sai da bukari ne ce i to da yaji za a wani yace to sai ya taho da shi da ya zo da sai da bukari sai ji ana karatun da yaji yadda ake karatun to sai ya koma da shi da ya kuma da shi yace man to a samu wasu tafai da zarin gani yace to kaman wani wanda ke gare ta sai zanu yace to shi a bangaren hadisi yace to ai ka ce sayyid bukhari da ka zo da shi mana yace a malam wannan sayyid muslim nake son nasa sai sayyid muslim ne ce nace to taho da shi shi ma sai taho da sayyid muslim din shi ma da yazo da aka fara wannan karatun shi ma har yanzu bai dawo ba tun da aka mukaddama gaba daya shi ma har yanzu bai dawo ba to kawai yaya za a yi su ga aibi a yi jayayya su ga in suka ga cewa wato wannan karatun ka bai nisa ba to shikenan kawai nan gurin nan nan gari ke kawai sun samu wannan mafaka gurin da za su yi maka abin da za su yi maka to shi yasa wannan shehi da yawa yake yawan wannan fadakarwa akan wannan a daina mu'amala da ahalin jayayya da kaga mutum dan jayayya ne janye ba shi fili kai dai kawai ka ja mutane zuwa ga Allah wannan abin da zaka yi kenan to shine ta ahalin jidali ahalin jayayya dukkan nisance su da ahalin sharri jilisasi waɗanda su abokanan zama ne da ahalin sharri ala ayi halin yace wala tusallim ala ahalil hawa kar ka sallama ma ahalin sun zuciya abadan har abada ahalin tanakuri ahalin musu li shaytani ga rasu waɗanda su wato su dashe ne ga shaytan dama shaytan ne ya dasa su yake jin a zo ayi abin da za a yi yace daumar dawani yace matukar dawwama wala tarda bi munkirina karka yadda da masu yin musu ga addini dandanan su dai musu ga gaskiya ta zo ga gaskiya an bayyana amma sai ce a su ba su yadda da wannan ba yace wannan kawai su inkari ne suke yi yace to wannan ma kar a yi magana akan wannan wanda zamu ga ihya usna ita ce wanda wannan yayi magana akan masu irin wannan abin Sheikh Usman dan Fodiyo yace lailan naharan dare da rana wa kalif ahlul iksas yace ka saba wa ahlin koma koma baya yace ka ladi zawa zikir yace ka cuɗanyi kawai ma'abuta zikiri ambatan Allah kowane lokaci su Allah ne a gaban su suna ta ambatan Allah dauman dawwame da sirma a hunka tafi tare da su ahalil jafna yace ahalil jafa abadan a arif yace ahalin wauta ka bujire masa abadan har abada bila ba sa bila ba sa ba tare da wani laifi ba ba tare da wani aibi ba kawai ka bujire masa to alhamdulillah insha Allah na'am